الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة درسي وبايع سكين جول درس ما اصول السكين كوي من مكمل او انا هنا matukar bukatuwar musamman ake kira da isti'ara a balagance domin hakan ya taimaka mana wajen gane isti'ara lokacin da muka zo cikin darasi na usulul fiqh to bayan na tafi na dan duba littafin sai na ga ba wai isti'ara kadai ya kamata mu karanta ba Allah la kan babu biyu ne mu faro daga al-haqiqatu wal majaz sannan sai mu je kan isti'ara kuma tunda isti'ara tana da fadi kawai abin da zamu iya dauka a cikin ta don ya zanto ma'auni a gare mu wato al'isti'ara a tasirishiyya wal matniya idan muka wannan sauran kuma kowa ya iya karasawa da kanki domin rasta ne ko kashe kashe na cikin gida bayan ka fahimci ina kofar gidan take an gane ko wa ya karatu da ya karanta mana sosai da su yancan bai zo ba karatun da za ku kure sosai na hau in ko ba za ku karanta ban karanta da kai na da za mu ci gyaran ta da yawa ba ina son karatun da ba ta yi ta ci gyara ba kar mu tsaya mu da ci gyara da yawa ba ta lokaci al-haqiqatu wal majaz al-haqiqatu wal majaz المجاز اللغوي الأمثلة قال ابن العميد قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي قامت تذللني ومن عدد شمس تذللني من الشمس وقال البحتري يصف مبارزة الفتح بن خاقان لأسد فلم أر بالرامين أصدق منكما عراكا إذا الهيابة النكس كذبة في زبر متى يبدي في زبر في زبرا وأغلب من الناس يبكى باطل الوجه أغلبا وقال المتنبي وقد سقط مطر على سيف الدولة لعين كل يوم من تحظ تحير منه في أمر عجاب شمالة ذا الحسام على حسامه وموقع ذا السحاب على سحابي وقال البختري إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأبالع أم أدل ذا مكرم ينزو الحقيقة والمجاز منين الحقيقة منين كما المجاز وما من يتحاو وأنسو مثالي لي لي هرب داهدو waɗanda daga baya zai zo yi fiƙa game da su don ya fayyace maka mai yake so ya koyar da kai a ciki farko ya kawo baitocin waka guda biyu na ibn al-amin shi ne al-wazir abul fadl muhammad ibn al-amin mutum ne wanda ya shahara a ilimin balaga da falsafa da sauransu yana cewa kamat tuzalliluni min ash-shamsi نفس أحب إلي من نفسي هذا لفظ قامت فئل ماضي تذللني فئل مضارئين waɗannan fi'ilai guda biyu fa'idin su shi ne nafsun wato kamat tuzalliluni min shamsi nafsun ahabbu ilayya min nafsi ta tashi tsaye tana min inuwa bina shamsu don kada rana ta da ke ni wato su fitar ki tsoki ke mun inuwa kada rana ta da ke ni nafsun wata rai ce a habbu ilayya min nafsi wadda ita na fi kauna sama da raina wata halitta ce wadda ita na fi so sama da raina da ke tsakankanin jikina kamar su zallulmi ta tashi tana yi mun inuwa ta hana rana ta da ke ni wa min ajabin yana daga cikin abin mamaki shamsun tuzalluluni min shamsi a ce rana ta ilwace ni daga rana rana ta hana rana ta da ke ni kaga ana akwai rana guda biyu ranar da take son ta da ke shi da kuma ranar da ta mata inuwa don kai waccan ranar ta da ke shi wannan abin da ibn al-amin ya kawo kenan daga nan misali na biyu na al-bukhari sai daga cikin masana ne shi ma a adab shi kuma ya faɗa ya fito mubarazatal fathi bin khaqan li asadin yana mai sufanta mana yadda al-fathu ibn khaqan sunan wani mutum yadda shi al-fathu ibn khaqan yayi mubaraza fito na fito da shi da wani zaki zaki ya taho ba kuma ibn kakan ya taho kuma ibn kakan darbe ne wanda shi ba zai gudu ba sai da duk abin da ba faru sa ne shi ne sai ke cewa salam arabir ramai ne asdaka min kuma irasan idan hayyabatin miksu kazzaba fi zabrun mata yabdu bi zabran wa aghlabun minan nas yabsha batil al-wajhi aghlaba bari in damu da ɗaiɗaikun kalmomi kafin in fassara baitocin gaba ɗaya na farko lafazin burzan a larabci burzan an gane ko da lafazin azlaf an gane ko da lafazin huzabir wannan jurzan wannan aglat wannan huzabirin waɗannan lafuzza gaba ɗayansu sunaye ne na zaki don zaki yana da sunaye da yawa a larabci akan ce burgan akan ce aglat akan ce huzabir akan ce asad akan ce hat da sauransu yana da sunaye da yawa idan suna da mamuka suna kididdige sunayensa a larabci sun kusa kai ɗari ba kuma komai kawo haka da sai zaki yana halitta ne mai ban mamaki da kuma jaruntarsa shi yasa sai zanto ya gudana a cikin harsunan larabawa sassanta su da sufofi daban-daban to kaga idan aka ce burgano ne kaga zakuna guda biyu kenan an gane ko sannan agalab mun ce zaki to daga nan gudun sai kalmar anniksu anniksu da ya nuna din kasra wato wasalin kasa an gane ku anniksu a cikin harshen larabci ana nufin abda'in rago mai rauni shine al-nuksu sannan akan ce al-hayyada lafazin al-hayyada wanda shi ma yazo a wannan baitin al-hayyada matsoraci al-kha'if al-jaban shine al-hayyada lafazin basiri yana nufin su za jari daga albasalatu ne albasalatu jarunta an gane ku albasilu sai zanto jari ne ke a shuja lafazin iraq al-iraq kun fahimci da mai al-iraq yaki daidai ne da kace al-ma'araka gane ko al-iraqu ma'ana al-ma'rafatu to ba na tsammanin kuma ko wata gaskiyar kalma da yanzu musamman a nasa ba to da yake faɗa shi al-bukhari yace falam ara dirgamaini asdaka minkuma irakan tun da muke ban taɓa ganin zakoki guda biyu ba masu gaskata gumurzun yaki a tsakaninsu da juna minkuma sama da su yana nufin alfatar goma shaƙan da kuma zakin da aka haɗu ma'ana sai ya mayar da shi kansa fatar goma shaƙan ɗin mai nome zaki wato zaki ya gani da zaki falon azar birgani ne don taɓa ganin waɗansu zakoki guda biyu asdaka min kuma irakan masu gaskata faɗa da juna irin ku idan hayyabatun mutu kazzaba yayin da alhayyabatu matsorafi annisu rago kazzaba ya ƙaryata haɗuwar faɗa da abokin faɗansa don shi ko ya ce za a haɗu mai rago ne to ba zai cika wannan alƙawarin ba sai su su zabirin masa ya bugi su zabiran ga zaki nan ya taho yana neman cin karo da zaki wa azmadun min alqawli ga zaki daga cikin mutane yabuta batilal wajhi aglaba ya kai farmaki ga jarumi ko a fuska shine zaki na gaske ina jin an fahimci lokacin da su sai su to kuma misali na biyu kenan misali na uku sai abinda mutanabbi ya faɗa lokacin da ya ga sakata batsalin ala sautin daula ana yayyafi riya yana saukowa akan sautin daula ba tare da an sa lema da ake sa sarakuna ba sai ya rubuta wannan lokacin ya kera waɗannan baitocin lokaci guda biyu domin ya zuba sai dauna yake li aini kullu yawmin min tahazzu kai idanuna a kowace rana suna da wani rabo na musamman daga gare ka kullum idanuna suna da rabo na musamman a wurinka ta hayyaru minhu waɗanda suke tumotewa saboda wannan rabon in amrin ujabi cikin al'amari ne zan mamaki ma'ana abin mamakin ka baya karewa kullum na kalle ka suna gona abin mamaki ta tare da kai saboda bunƙasa da cika da batsewa himalatu zal usani ala husani abin mamaki na farko takobi na ɗauke da takobi wa mawqi'u zal sahabi ala sahabi girgije na yayyafo wa girgije ruwa himala wato gidan takobi kenan shine himala gidan da ake sa takobi himalatu zal husani ala husani yadda wannan gidan takobin take dauke da wani takobi kansa wa mawdu'u zal sahabi ala sahabi ko shakka babu wannan zuga ce da kuma kirari da mutanabbi yake wa sai daula an sarfi sai zo a gaba misali na hudu zuhsiri yace إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع إذا العين راحت وهي عين على الجوى إذن هر إدانية تيمي tana ƙoƙarin leƙen asiri alal jawa don game da damuwa da ke ɓoye a zuci falaisa bi sirrin ma ta sirrin adali'u yayin nan laisa bi sirrin bai zama sirri ba ma ta sirrin adali'u irin abin da haƙar kai ya ɓoye ko irin abin da zuciya ta ɓoye wannan yana buƙatar sirri ko bayani a nan gurin ya ambaci ido haƙƙo biyu idan ainu rahat wa hiya ainun alal jawa al'ainu al'ula هي العين الباصرة ido na farko wato ido mai gani kenan amma wa hiya ainun ido na biyu da ya kawo abin da yake nufi dan leƙen asiri domin dan leƙen asiri akan ce masa ayin a cikin larabci domin shi ne idan hukuma da zai gano mata abin da ita bata gani ba idan mai mulki ya hararo mata abin da mai mulkin bai hararo ba to a nan wurin yake cewa ita wannan idaniya da kake gani takan zama ƙar leƙen asiri na abin da ke cikin zuciya abin da zuciya ta kunsa na farin ciki sai ya bayyana akan ido abin da ta kunsa na bakin ciki sai ya bayyana akan akan ido ina ta ta fahimta yake yayin da duk idaniyar da mutum ke gani da ita ta zama ƙar leƙen asirin zuciya to a lokacin abin da zuciya take ɗorewa bai zama sirri ba don zai iya bayyana asiri da ka ga mutum yana kuka wannan ne ke nuna maka zuciyarsa suna cikin damuwa kenan ma'ana ka ga idan nan ta zama idan gani sannan kuma ta zama yar mai kyan asirin abin da ke cikin zuciya shi ne izala ainu rahat wa hiya ainun ala aljawa fa laysa bi sirrin la tusirru al-adali ina fatan kun fahimci waɗannan amsila ɗin to abin da ya rage yanzu shi ne fashin bakin da waɗannan amsala suke ne sai ce unzur ila shatar al-akhir fil baytayn al-awwalayn tajid anna kalimat ash-shams tu'milat fi ma'anayn yace dubi wato baitoci guda biyu ka duba kai abin nan kashi kashin karshe a cikin baiti biyun farko wato nafsin ahabbu ilayya min nafsi da kuma shamsun su zallilu ne min shamsi wannan ba shine kashin karshe ba a cikin baitoci biyan farko doga suka gani za ka ga cewa anna kalimatu shams kalmar ash-shamsu ustu'milat fi ma'anayn an yi amfani da ita cikin ma'anoni guda biyu ahaduhuma al-ma'na al-haqiqi lish-shams allati ta'rifuha daya daga cikin ma'anonin rana dai ta haƙiƙa wadda ka santa وهي التي تظهر في المشرق صباحا وتختفي عند الغروب مساء وبتكي هدوة وتعذبت بسافي فمن تقوى لوك تنفاق وانتد يمع ولا اتسل رانا تفرقوا والثاني أما رانا تجود أتفي شمس كما إنسان وضاء الوجه من أدني mai kyallin fuska yusbihu shamsa fi tala'lu'i wanda yake kamanto sheniya da rana wajen kyallin sa wa hada ma'ana zuwa hakiki wannan ma'ana ko ba hakikanin ma'ana ba ce ba a sa dan adam suna rana wa idza ta'ammalta amma idan ka zura lura ka sa lura sosai ra'aita anna hunaka sulatan wa ilaqatan bayna al-ma'na al-asli lish-shams والمعنى العارض الذي تعمل فيه idan ka sanya lura za ka ga akwai sila dangantaka wa alaka da ne surutu malam wa alaka da kuma alaka bainal ma'ana al-asli a tsakanin ma'ana ta asalin kansa ta rana wal ma'ana al-arid da ma'ana da aka da ne gudurowa allazi tu'mila fihi wanda aka amfani da shi kuma ga wani abin daban da ba ranar ba wa hadhihi al-alaqa hiya al-musabaha wannan alaka ita ce kamanceceniya idan na ce da wance wance aikin tamfar rana take na nake so in ce wajen haske wajen kyalli yadda rana take da haske take kyalli haka wance ma take da haske take da kyalli to kaga wance kamar rana ce ai wance ma rana ce ma'ana yau na ga rana guda biyu yadda take hudowa da gabas da yadda ta fito daga gida kaza kaga wannan ya nuna ya kamanta wata ce da rana كن بيضه لأن الشخص الوضوء الوجه يشبه الشمس في الإشراق mutumin da yake da kyallon fuska za ga yana kamar sai ne da rana wajen haske wala yumkin an yaltajisa alayka al-amru ba yanda za a yi al'amari ya rikitar da kai ka tafhama min shamsi tuzal min shamsin tuzallulu wai ka fahimci da aka ce shamsin tuzallulu ni al-ma'ana hakiki ne shamsi ka dauka wa wata rana ce ta sake fitowa don ta maka inuwa daga wata rana ta sama a samu rana guda biyu a sama ka san wannan muhal wa mustahil ina ba ta an fahimta wato rana ce guda biyu ga ta sama mai kyalli tana son ta ko da ta da zafinta ga wata rana ta kasa ita ma mai kyalli tana so ta maka inuwa ta hana ta jin zafin wata rana ta sama ba yadda za ka fahimci rana guda biyu ce a saman lokaci guda لأن الشمس الحقيقية لا تظلم domin ita حقيقة من رانا تسمى أي ذات الوقت أن أدى inuwa. فكلمة تذللني كلمة تذللني إنن إذا idan haka ne tanna umin iradatul ma'anar hakiki wanda ita ce abin da ke nuna maka ba hakika mai rana ta sama ake nufi ba tunda an yi amfani da kalmar ne tuzalliluni ولهذا تسمى قرينة دالة على أن المعنى المقصود هو المعنى الجديد الآرض dan haka ake kiran irin wannan kalma ta tuzalliluni cewa ita ce karuna alama da ke nuna lalle kalmar shams ta biyu din nan ba a nufin ranar samar ita ana nufin da sabuwar ma'ana da aka bai wa wata wa idza ta'ammalta al-bayt al-thani li buhturi idan ka da baiti na biyu na buhturi ra'aita anna kalimata fi zabran al-thaniya yurad biha al-asad al-haqiqi al-thaniya ta biyu cikin kalmar fi zabr ana nufin zaki na hakika wa anna kalimata fi zabr al-ula amma kalmar fi zabr ta farkon yurad biha al-mamduh al-shija' wanda ake nufi da ita wanda ake so a yaba wani jari fi zaburun masa ya bugi fi zaburan kaga fi zaburun ta farko me ce ita wani mutum ne da ake so a siffanta wani abin yabo ne masa ya bugi fi zaburan an gane ko shi ne ke cewa تبين يراد بها الأسد الحقيقي وأن كلمة الجبر الأولى يراد بها الممدوح الشجاع وهذا معنى غير حقيقي wannan ko ba ita ce hakikanin ma'ana ba a tattanta wani dan adam da zaki amma me ce alaka wa ra'aita annal alaka ta bayna al ma'na al haqiqi lil asad wal ma'na al arif wal mutabahatu fi shaja'a amma alaka da ta aka tattanta dan adam da cewa zaki ne aka kamanta shi da zakin asali saboda dangantaka da ke tsakanin su ta jarumta zaki jarumi ne da haka in mun samu wani mutum cikin ɗan adam su ma jarumi na iya kiran shi zaki da nufin kamanta shi da zaki wajen jarumta ba wajen dabbanci ba sai wajen jarumta ba wajen kafa hudu ba a'a wajen jarumta ina fata an fahimta da ka ce kai ai wani zaki ne ba wanda zai fahimci abin da kake nufi wajen munin halitta dan abin da zaki yi sai ce da shi shine jarumta kamar idan ka ta aiwa ne gulbi ne ba wanda zai fahimci abin da kake nufi ba wani abu daban wato ainihin ba kyauta ba dan kogi ko teku yana da kyauta wajen kawo alkhairi وأن القارورة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي أن الحالة المفهومة من سياق الكلام تدل على أن المقصود المعنى العارض na farko akwai alaka ita ce dangantaka da ke tsakanin su na biyu akwai karina karina shine abin da ke hana idan an fahimci zaki da wani ka fahimci dabba ake nufi ita ce karina to ita kuma karina ba ta hana ka fahimci abin da ake nufi a nan da dabba shine ne wato ainihin alhalal mafhuma halin da a iya fahimta min siyakin kalami a cikin jerin zance على أن المقصود المعنى العارض سوى بعضهم ليس مثل معنى تبيو جارنتا ومثل ذلك يقال في أغلب من القوم هكذا كفأنا وزن أغلب من القوم دفعوا باسم لوجه أغلبا فإن الثانية تدل على المعنى للأسد تفرق أن تنالهم المعنى الأصلي للأسد معنى تأسد بذاتي والأولى أما تفرقه وتتبين تنامه معنى تأسد بذاتي تفرقكما تدل على المعنى العارض وهو الرجل الشجاع والعلاقة المشابهة والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هي لفظة هي لفظية وهي من القوم wato abin da yake so yake da shi a nan gurin ya kamata mu rubuta baitocin sai mu fitar da sakamakon ولم أرى برغامين أثبت منكما فراقا إذا الحيادة النفس كذبة yana jin daɗin rubutu tun da tsaye ne a ba a tsaye wani ba ma'ana kaga a nan gurin wato am am abin da ke so ce a nan gurin wato nan gurin ga hijabir ko nan ma ga ne hijabir lalle wannan hijabirin din wannan hijabirin din da farko abin da ake nufi dan adam wannan hijabirin din ta biyu abin da ake nufi hakikanin ma'anar hijabir shine ne zaki ha kuma wannan agalabin din ta farko abin da ake nufi dan adam wannan batilal wajhi agalaba ta biyu abin da ake nufi zaki to abin da yake so yake maka menene dalilin da yasa aka kamanta dan adam da zaki har aka ba su suna daya aka ce hijabrun wabi mata yabi jinto zabran shi ne ke akwai alaka an gane ko alaka din nan me kike alaka al-mushabaha kamar tutuniya an gane ko da an ce mahiyar alaka sai ka ce al-musabaha kamar tutuniya yadda zaki yake da zarunta haka wancan ke da zarunta to menene dalilin da ya sa ka fahimci shi zabarin din ta farko mutum ake nufi wannan ta biyu ce dan adam me yasa ka fahimci ta farkon nan mutum ake nufi wannan ta biyu ce zaki abin nan dabba an gane ko menene dalili to wannan shine abin da ake nufi da alƙarina alamar da ta sa ka gano ta farkon mutum ne ta biyun dabba menene karina a nan gurin karina ce ta masa an gane ko nan gurin karina ta ne min alqawmi azlabun min alqawmi ba azlabun min alhayawanat ba kaga wannan karina ina fata an fahimta saboda haka daga zaran ka zanci min alqawmi ka san azlab din nan da ake nufi wato mutum mai jarumi ba wai dabba ba to karina a musabaha ta kan wato alaka ta kan zanto musabaha kamar tuniya akwai lokacin da alaka ta kan zantowa ba musabaha ba al-juz'iyya ce a sanya wa abu sunan dukkaninsa an gane ko kamar yadda Allah madaukakin suke yake yaja aluna asabi'ahum wato kaga anan gurin asabi'ahum zai yi dan adam ya tutu dan yatsansa gaba ɗaya cikin kunnansa me yasa cikin kunne kan ɗan yatsa ammula amma sai aka amfani da ammula ana nufin ne a kaga gaba daya to menene alakar da ta sa aka baiwa ammula sunan yatsa gaba daya ma hiya alaka sai ka ce al-juz'iyya yani kaunul ammulati juz'an min al-usbi al-alaqa ma hiya al-juz'iyya kamar da kuma Allah yake cewa dangane da annabi zakariya tanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab malaiku ne da ba'a suka zo suka kira shi ko ni sai ne malaiku malaiku asuna da yawa wa ma ya alamu dinu da rabbika da hin yi ake duka malaiku suka yi tururuwa suka zo don su yi masa bishara da waɗansu malaman tafsir ma suka ce malaika gudan ne kai yazo amma an ce malaika wato min babu idlaqil juzu ma iradatu min babu dalil kullu ma iradati aljuzi ina fata an to kaga ashe alaka takan zanto musabaha alaka takan zanto wani abin daban ba musabaha ba kamar aljuziya ko wani abin daban ina fata mun fahimci wannan wato kenan lokacin da duk aka cire abu daga asalin ma'anarsa aka dace bakuwar ma'ana to dole a samu abu guda biyu abu na farko al'alaka dangantaka tsakanin ma'anar ta asali da ma'anar ta biyu sannan na biyu dole a samu karina wadda za ta nuna lalle ba asalin ma'anarsa ta ake nufi ba ta biyun ake nufi wannan karuna ko dai ta zanto lafziya an furta ta lafazi ko waje kamar min alqawmi ko ta zanto haliya fahimtar ta akai mafhuma ce ina ba ta an fahimta في تستطيع بعد هذا البيان أن تدرك في البيت الثاني للمتنبي أن كلمة حسام الثانية استعملت في غير معناها الحقيقي لعلاقة المشابهة في تحمل الأخطار wannan zai ba ka dama ta gane a cikin ruwan sanyi bayan wannan bayani sai ka fahimci cewa kalmar husam a cikin baitin mutanabbi da yake himalatu zal husami ala husami wato husam din nan ta biyun ba ta farkon ba lalle an yi amfani da ita a ma'anar da ba hakikanin Husam din ake nufi ba saboda ne ne alaqatul mushabaha da akwai dangantaka tsakanin Husam din na biyu da Husam din na farko في تحمل الأخطار وجن سوكا كو تسكنت الحضورة تكو جيكا إلا تسكنت الحضورة تنبع إيكي وسالة to haka ma sai dole yake idan fuskanta hadurra da tun kalan duk inda hadari yake baya jin tsoro an gane ko wal karuna fi fahmu min al makan za ka iya fahimtar karuna a cikin zancen ne kawai ba furta ta ake ba fa hiya haliya karuna annan ta zo ne haliya wa mithlu zalika kalimatu sahab haka kalimatu sahab al akhira fa innaha tu'ilat لتدل على سيف الدولة وعلى تكت المشابهة بينه وبين السحاب في الكرم والكريمة حالية أيضا لازم أن ما يفتو في دي أما بيت البحثري بيت البحثري يفعل هذا الشيء فمعناه معناه فيما أن عين الإنسان إذا بن أدم إذا أصبحت بسبب بكائها إن تواعد بسبب كوكا تجاسوسا تزنقر لكي نصيري ألمات النفس dangane da abin da zuciya ta kunsa min wajibin na bege wa hujumin da bakin ciki fa inna ma kan tsawi alaihin nafsu min huma to a sai da abin da zuciya din ta kunsa na bege ko bakin ciki din da akwai sirran maktumar a ido ta yi fallasa bai zama sirri koyayye ba kenan kamar dai ban faɗa da fa an fakara anna kalimatul ayn al-ula zaka fahimta a cikin wannan baitin ayin ta farko din nan usul murfi ma'ana halakiki da yake izal ayin rahat kaga ayin din nan ta farko a ma'anar ta hakika ake nufi wa amma kalmata ayin as-thaniya amma kalmata ayin ta biyu kuwa ustumilat fil jasus abin da ake nufi dan leken asiri wa huwa dole ma'ana al-asli wannan ko ba ita ce asalin ma'anar ta ba kun gane ko ولكن لأن العين جزء من الجاسوس amma tun da ita ido din sashi ne daga jikin shi ga su tsallaken asiri wa biha ya'mal kuma da ita yake yin aiki atlaqaha wa arada kulla sai yi amfani da ita yana nufin dukkanin sa sha'an al-arab fi itlaqil juz'i wa iradatil kulli kamar da wannan shine sha'anin laraba cikin zartukan su su kawo al-juz'u suna nufin al-kulli wa anta tara anna al-alaqata bayna al-ayn wal jasus anan sai ka gane alaƙa da ke tsakanin al'aun da aljasus laysat al-mushabaha wa inma hiya al-juz'iyya wal qarinatu qarina din kuwa alal jawa kalman alal jawa ita ce qarina fa hiya lafziyya kaga anan gurin qarina ce lafziyya ba haliyya ba wa yastadhu min kulli ma zakarna za ka fahimta daga dukkan abin da muka riga muka ambata maka a baya annal kalimat lalle waɗannan kalmomi na shamsun da hizabrun da aglabin da husamin da sahabin da ainin ustu'milat fi ghairi ma'naha al-haqiqi li alaqatin wa irtibatin bayna al-ma'na al-haqiqi wal ma'na al-'arid wa tusamma kullu kalimatin min hadhihi majazan lughawiyya zaka dauki wannan kalmomi kan da zabr da azlab da husam da sahab da an an yi amfani da su ba a ma'anarsu ta hakika ba me yasa li alaqatin saboda dangantaka warki ba da kullatu suniya bainal ma'an al haqiqi tsakanin ma'anar ta hakika din wal ma'an al arif da sabuwar ma'anar da aka nufata wa tusamma kullu kalimatin min hadhihi majazun lugawiyya yayin nan sai zan sauko wata ɗaya cikin kalmomin nan ana sa mata suna majaz lugawi yanzu a jumlace mun fahimci ne majaz lugawi in ma baka fahimta ba duk abin da ya faɗa na surutu zai dunkule shi anan sai su alqaida almajaz lugawi huwa al-lafz al-musta'mal fi ghayri ma wudi'a lahu li alaqatin ma'a karimatin mani'atin min iradati al-ma'na al-haqiqi law sa'alaka sa'ilun fa qala laka ما معنى المجاز اللغوي فالجواب هو المجاز اللغوي هو اللفظ المستعمل fi ghairi ma wudi alahu lafazi da za a yi amfani da shi ba a hakikanin ma'anarsa ba da aka santa ta larabci me yasa kuma za a yi hakan ne alaƙatin ma'a karuna don samuwar alaƙa dangantaka tare kuma da alama mani akin min iradatul ma'anar hakiki yadda take hana ka fahimci hakikanin ma'ana ake nufi yayin da aka faɗi lafazi wal alaqatu bainal ma'anar hakiki wal ma'anar majazi alaƙar da ke tsakanin hakikanin ma'ana da ma'ana ta majazi kar ta kunin musabaha ta iya zanto wata nan ce ne wa kar ta kunu gauraha kuma ta iya wani abin daban ba kamar ceceniya ba wal karinatu ita ko karina kad takunu lafziyatan wa kad takunu haliyatan ta iya zantowa karina lafziya ta iya zantowa karina haliya ina ba ta an fahimta kan tsammanin wannan wani darasi ne da yana buƙatar ya kallafa maka wahala wajen fahimtarsa abu ne mai sauƙi sosai da sosai yadda mutum zai fahimce shi musamman in ka fahimci misalan farko in kuma ka fahimci ma'anonin su don haka muka tsaya muka yi bayani kan ma'anonin na zuwa da su fara da su su kafin mu shiga ciki an gane wannan to akan wannan ne zaka gina abin da ake kira al-istiara wanda ya fahimci wannan da zai masa sauki sai ya fahimci al-istiara wanda bai fahimci wannan ba to zai masa wahala kuma ya fahimci al-istiara da haka lokacin na tafi ne bisa ga alƙawarin istiara kawai za mu karanta amma sai na cewa da zai yi na fahimci istiara ba a bisa da hakikalinta sai har mun karanta wannan da haka yanzu za mu karanta istiara yake al istiaratu at-tasrishiyya wal matniyya wato bayan wannan littafi hudu kenan ko idan ka wuce wannan idan ka wuce wannan littafi biyu na uku sai ka al istiara al istiaratu at-tasrishiyya wal matniyya kamar da muke ɗaru za mu karanta amsila misali na farko qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayk litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur misali na biyu wa qala al-mutanabbi wa qad qabalahu mamduhu wa anaqahu al-mutanabbi ya faɗi wannan baiti ne lokacin da wanda yake so ya bayar da madaki ya rungume shi سيكون في فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا كانت تعانقه الأسد وقال في مجلس سيف الدولة متنبي يفدا ينا مي زبا كو يبان سيف الدولة وفي أما ترى زفرا حلوا سوى زفر تصافحت فيه بيد الهند واللمم وقال الحجاج في إهدى كتبه حجاج بن يوسف الثقفي الملك الجبار كنا يا فدا أدور بسكين كتبوبينسا يتي إني لأرى رؤوسا قد عينأت وحان كتافها وإني لصاحبها وقال المتنبي متنبيكم يا فدا أو نبيكم دبن يتي ولما قلت الإبل متقينا إلا ابن أبي سليمان الخطوبة وقال kuma mutanabbi ya sauke faɗa yake al-majdu'ufiya iz'ufika wal karamu wa zala anka ila a'da'ika al-alam waɗannan amsila bari mu fahimce su tukuna na farko dai aya ce ta alqur'ani a cikin suratul ibrahim ubangiji ce kitabun anzalnahu ilayk wato littafi ne da muka saukar maka muka saukar da shi zuwa gare ka litukhrijan nas domin ka fitar da mutane من الظلمات إلى النور دجا الظلمات وتوده إلى النور جواب حسن أنا أظن ليس بكتكم درس أمه شيني كلمة الظلمات دكما كلمة النور قال المتنبي وقد قابله ممده وأنكه متنبي في فلم أرى قبلي من مشى البحر نحوه ولا رجلا كانت تعانقه الأسد falan ara kabli kafina ban taɓa ganin wani ba mammasal baharu na hawa wanda teku ya zo ya tun karo shi ya taho ya nufo shi gadan gadan wala rajulan ban kuma taɓa ganin wani mutum ɗan adam ba kamat tu'anuquhul usdu zakoki suka tashi suna rungumarsa kafina ban taɓa ganin wannan ba ma'ana anan gurin ta ga siffanta sai ku daular cewa kamar teku ne shi wajen ne kyauta kuma ya siffanta shi da cewa kamar su kaɗai ɗin ma ba za su ɗaya ba za a koki ne wajen ne jarinta wa kala fi marfi sai fi daula yake amma tara zafaran hulwan siwa zafarin ta tasa haskihi bidul hindi wal limami amma tara zafaran hulwan in ka taɓa ganin wata nasara mai daɗi da zarfi siwa zafari in ba wannan nasarar ba ta safa hattihi bidul hindi wal limami wadda aka musafaha a cikinta a tsakanin takubba ɗin hindu da kuma kawuna aka yi musafaha da juna ka taɓa gana an yi musafaha tsakanin takobi da kan ɗan adam wani yauki da aka fita aka fita sai sun nasara sai sun daula ya ci nasara shine yake faɗa masa wannan bai kuma wata wa qala al-hajjaj fi ihda khutbihi hajjaj bin yusuf ya faɗa yana huduba yake da mutanen iraq inni la ara ru'usan kada aina na ga waɗansu kawuna sun nuna wa hana tufafuha lokacin tsinkar su yayi wa inni la sahibuha ni kuma ni ne mai tsinkar za a kashe mutane ke وكان المتنبي متنبين ولما قلت الإبل التقينا إلا ابن أبي سليمان الخطوبة ولما قلت الإبل يا إن لا كما سكر من كرنتي سوى بسلوتي التقينا الخطوبة كيمك هو يسيبني da suka dame mu ila bin abi sulaiman zuwa ga abu sulaiman wato ba mu mun hayo talauci mun zo tun da ba mu da abin hawan da zai kawo mu wa qala kuma ya sake fada shi mutanabbi yace al-mabdu ufiya iz ufita wal karam al-mabdu mutunci ufiya ita ya samu lafiya iz ufita tun da kai ka samu lafiya والكرم haka karanci ma ofiya shi ma ya samu karam ya samu lafiya idan ofiya tun da an warkar da kai wa zala anka ila a'da'ikal alam radadi ya ketare ta ya tafi zuwa ga yan adawarka ma'ana ya faɗi wannan kasida ne lokacin ya zo yawa sai ku daula barka da rashin lafiya barka da lafiya da ya samu bayan dogon rashin lafiya da yi shi ne sai ya sa wannan ya zanto mabudinta yace a yau kam ba karamci ya kwanta ba da lafiya amma yau karamci ya warke mutunci da girma da kasaita da ba su da lafiya amma yau sun warke ma'ana tun da shi ya warke mutunci gaba ɗaya ne warke karamci da kyauta ne gaba ɗaya suka warke shine al-mabdu'un fiya ibu'uti da wal karam wa zala anka ila a'da'ika al-alam to anan gurin a abinda nake kamar da na faɗa a ayar ta farko abinda za mu lura da shi shine mai kalmar az-zulumat da kuma ayar an-nur maganar mu za ta kai ta komo ne akan wannan a nan gurin kuma za mu ɗauki kalmar a abin nan man masal baharu nahwahu masal baharu nahwahu wato al-bahar din ne shine abinda ya shafe mu a nan gurin da kuma wala rajulan kamat tu'amikuhu al-usbu wannan shine abin da wato isa fi darasin malama amma cikin baitin amma tara zafaran sulwan cewa zafarin tafafa hatti hududul hindi wal limami wato tafafa hattin anan gurin bidul hindi wal limami shine abin da ya fi baitin mu sai anan wa inni la ara ru'usan kad aina'at anan gurin kalmar ru'us da kalmar aina'at su suka shafi darasin mu wa hana kitafuha wa inni la sahibuha حكم ولما قلت الإبل متطينا إلا ابن أبي سليمان الخطوبة الخطوب جمعنا الخطب الخطب كما كما روتا مصيبة كنا كودك مع نفسه تكن زود الشأن أما تكن زود المصيبة إذا كنت أصابه خطب بمعنى أصابته مصيبة من المصائب أما كنت ما خطبك قال فما خطبك يا سامري قال فما خطبكم أيها المرسلون يعني ما شأنكم وما أمركم الخطوب هذا مجمع فشينا المجدوع فيها يدعو أمام من كذا لفظ إن سطين الخطوبة كين أبندا وتؤيدك يشافي بيتم يشافي كي درسم في المجدوع فيها يدعو فيك والكرم وزال عنك إلى أعدائك العالم المجدوع فيها يشافي يشافي بكم الكرم وانك معطوف على المجد يتي البحث في كل مثال من الأمثلة السابقة مجاز لغوي إذا كانوا رأكون مثال يكون مثالا بسكوت أكون مجاز لغوي يجي مجانا مجاز لغوي فينا المعنى المستعمل اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي جميل جدا to a nan kowane misali da muka karanta akwai majazin lagawi a cikinsa ai kalimatun ustumilat bi ghairi ma'ana al-haqiqi abin da muke nufi akwai kalma da an yi amfani da ta ba a hakikanin ma'anar ta ba kal misalu al-awwal min al-amsalah as-salama al-ula idan ka dauki misalin farko cikin misalan uku na farko yustamilu ala kalimatay az-zulumat wan-nur ya kunshi kalmar az-zulumat wan nur li tukul jannata min az-zulumati ila an-nur wa la yuqsadu bil ula illa ad-dalal kalmar ta farko abin da yake nufi da ita bata dai kenan az-zulumat ana nufin ne bata wa la yuradu bis saniyati illa al-huda wal iman amma ta biyun ko abin da yake nufi shiriya da kuma imani wal alaqa alaqar da take al-musa ita ce al-musabaha kamar tsofiya an gane ku wato an kamanta bata da duhu saboda akwai kamanceceniya tsakanin duhu da mai bata sannan an kamanta shiriya da haske don akwai kamanceceniya tsakanin haske da shiriya mumta shi ne wal alaƙatun mushabaha wal karunatu haliya karuna ɗin da ke nan wanda suke nuna maka zulumat ba a nufin duhu irin wanda za ka haska da peplus sai kula ya fitanka kawar da shi ko wata fitila karina din ita ce haliya an gane ko ba kariya na sila fadiya ba ya bisu mutanabbi yahtawi ala majazaini amma baitun mutanabbi kuwa ya kunshi majaz guda biyu huma al-bahru na farko daga cikin majazin shine al-bahru allazi yuradu bihi ar-rajul al-karim wanda abin da yake nufi da shi wato mutum mai karamci da kyauta لعلاقة المشابهة دان أقول كمان في سنة تكامل تيكو بمثل من جوتا عندانكو والقرينة قرينة بتساكت البحر أنا باء نسم حقيقة نما أنسا أنا نسم ما أنا تجي سنة من جوتا كلمة مشا لأننا نعلم أن البحر لا يمشي والأسد في كلمة الأسد وأن جمع لنا الأسد جمع إنساء الأسد هو الأسود أنجانه التي يراد بها الشجعان كلمة الأسد أنا أبن لا يكون في جارمي لعلاقة المشابهة بعدين كنا بس دان كما تشينا لك فكان زاكي لكم مثل جاري والقرينة karinar da za ta sa ka fahimci al'usul a nan ba a nufin zaki na hakika kalmar tu'amiquhu wala rajulan fa yahtawi ala majazi wa huwa huwa tasafahat alladhi yuradu bihi talaqat dan ba musafaha tsakanin takobi da kawunan mutane sai dai a ce talaqat sun fi karo da juna sun haɗu sai abaddan a kawo talaqat sai a kawo tasafa saboda ne لعلاقة المشابهة والقرينة ده أطوى علاقة وده إتسي كمان تشيكونيا يبدأ آم آم آم hannu su haɗuwa da hannu su haɗu haka takobi ta haɗu da kai wato kaga idan hannu ya haɗu da hannu musafaha ake yi takobi kuma in ta haɗu da kai wato nan mashi aka kamanta shi da musafaha wal karina tu bidul hindi wal limani abin da yasa zaka fahimci da musafaha ce ta hakika ba an kawo dudun hindu an kawo alliman dudun hindu ta kobi farare yan hindu masu kaifi walliman wato kawunan mutane ke wa idza ta'ammalta kull majazin sabaqa ara'aita annahu tadammana tashbihan wujifa minhu lafz al-mushabbah wa su'ira badalahu lafz al-mushabbah bihi ليقوم مقامه بادعاء أن المشبه به هو عين المشبه يا سلام yace idan ka lura da kowane majaz da ya gabata za ka ga cewa kowane majaz su kaɗai ya kunshi kamantawa ne ya kunshi tashbihi to ka'idar tashbihi kuwa dole a samu al-musabba a samu al-musabba bihi don wannan suna shi kira tarafa at-tashbihi ko rukuna a tafi ko da yake akwai ko shakka ba ko wani shabahi akwai adatu tabishi shabahi amma ba dole bane samuwar su irin da yake dole samuwar al-musabbah wal musabbah bi kamantin sun ya ba ta tabbata sai an samu wa aka kamanta kuma da wa aka kamanta shi wa aka kamanta shine al-musabbah da wa aka kamanta shine ne al-musabbah bihi menene kamanci shi ne da ke tsakanin su shi ne ake kira wanda ku shabahi wata kalma aka amfani da ita don kulla kamanci shi ne ita ce adatu shabahi adatu su shi ce wato kaga dole a sami al-musabba al-musabba bihi wanda ku shabahi da kuma adatu tasbihi to anan magana mu kawai muna magana ne akan al-musabbahu wal musabbahu bihi mun tsale adatu shabahi da wajen shabahi janiba adatu tasbihi da wajen shabahi mun tsale su janiba tunda haka ne wato kowane majaz abin ya kunshi ya kunshi tashbihi ko duka minhu lafzul mushabbah amma sai aka goge lafazin wanda aka kamanta wa ta'ira badalahu lafzul mushabbah bihi sai aka yi lafazin al mushabbah bihi wanda aka kamanta da shi dan ne li yakuma maqamahu dan ya zama a madadinsa bidda'i dan a samu damar yin da'awar cewa أن المشبه به هو عين المشبه shi wannan al-musabbaha bi din wanda da shi aka kamanta shi ne wanda kuma wato ake so a kamanta din wanda aka aro sifar wato kamar ya rikice ya rikida ya zama wannan kenan wa hadha adda adu madan fil balaga ba za ka fahimci wannan ba sai bayan an yi bayani inda kun karanta darasin yanzu nan gurin ko ma hakuri ko da kun karanta babin tasbihi a baya ina kaddara ya cewa ba ku karanta bane ba ina karanta cewa ba karanta ba dan in ce da ku yayin da aka ce zai zaki ne a nan zai ya zama shine ne almusabba shi nake so in kamanta zaki kuma ya zama shine ne wanda ake so a kamanta zai da shi to ka kai da tasbihi idan na zo na ce wani ya yi kama da wani to shi wanan na farko ya yi tarayya da wani cikin sufa kenan to sai dai shi wani na biyu ya fi kaso mai tsoka na sufar sama da wani da farko yadda yake kenan domin idan kace zaki a zaidu ya yi kama da zaki kana nufin sun yi tarayya wajen ne amma wane ne yake da kaso mai tsoka zaki ko ta kaba haka idan ka ce wanka kan ai haske take da jiki kamar rana ina nufin da wanka da rana sun yi tarayya da juna wajen ne haske amma wa ya fuka so mai tsoka na haske rana ina fata an fahimta to yayin da ka zo ka mince shi ne ya ka faɗi haka kowa zai gane ka kamanta wani da wani kuma wanda aka so a kamanta da shi lalle yana da kaso mai tsoka sama da wanda aka so a kamanta kun gane wannan da kyau to idan ka zo kawai sai ka kisa dan na farkon sai ka faɗi na biyu kai tsaye ka faɗi na biyu ka ce ja'ani asadun wa ana fil madrasa wani zafi ya zo min ina makaranta kaga a nan gurin ka kawo al-musabbahu bihi ka kyale ne almusabba wato kamar zai in shi take nufi da zaki a nan gurin wato kaiwa matsira ne wajen balaga ya fuka ce ja'ani zaidun wa huwa kal asadi wa ana fil madrasa ja'ani asadun wa ana fil madrasa sai aka ce man zalikal asad sai kace zai ma'ana gaba daya jarumtar ta ta furta kare a kansa ba ma sai ka ba bukatar kawo al-musabba al-musabba bi ko kawo al-musabba bi ka jalimi wannan shine matsura wajen balaga abadu madan fil balaga kenan ka kai bango na karshe a cikin dajin balaga yayin da ka tashi kamance shi ne a babin tasbihi to idan mun fahimci wannan sai mu zo nan gurin mu fahimci li tukhruja an-nas min az-zulumati ila an-nur li tukhruja an-nas min az-zulumati ila an-nur kalmar ma nan wurin ita ce annur da ko ne azuluma to a nan abin da malam yake so ce لتخرج الناس أقول كلمة من الكفر الذي هو كالظلمات عن ذلك إلى النور أي إلى الإيمان الذي هو كالنور كذا أنا يا جماعة الظلمات أشياء كده مشبه به الكفر كده المشبه amma dan a nuna wato idan ka ce kafirci kamar duhu ne ma'ana sun yi tarayya da juna wajen kowanne kasancewa sa duhu sai dai duhun ya fi kafirci ne duhu amma lokacin da kace kawai kafirci ka shafe kalmar alkubur kace az-zulumat ka sa masa suna shine zulumat kaga babu wani kamance ce ne ma'ana ya ce makara wajen ne wajen duhu ce ina fata an fahimta baya bukatan sai ka kulla kamar ya kai makura wajen duhu kawai أصبح المشبه مشبها به أي تحول إلى صفته بكاملها كما رأينا ملن إلى الإيمان الذي هو كالنور معنى إلى النور معنى wai imani ba wai ka ce ya kamance shi ne bane da haske dan ka ita haske ya fi imani haske kenan amma imani ba ko haske a ciki sun yi tarewa da haske a gaba daya kawai hasken ne gaba ina fata an fahimta kaga nan gurin an shafe al-musaddahu ne aka tsayar da ni المشبه به أمد الجنسة هنا أبن لي تسوي كما كان أقول يكي تضمن تشبيها حدث منه لفظ المشبه واستعير بعده لفظ المشبه به ليقوم مقامه شاك شاك لفظ المشبه كاو مشبه به دين كاو أمد الجنسة بالدعاء أن المشبه هو عين المشبه أن المشبه به هو عين المشبه وهذا أبعد مدى في البلاغة وأدخل في المبالغة ya fi zurfafawa wajen mubalaga zurfafa zance wa yusamma hadha hadha al-majaz isti'ara irin wannan majaz din shine ake kira da suna isti'ara ina fata an fahimta wato shi asali isti'ara tashbihi ne amma sai aka shafi al-mushabbahu aka gane ne mushabbahun bihi a madadin sa to irin wannan shi ake kira da suna ne isti'ara isti'ara yusamma isti'ara ولما كان المشبه به مصرحا به ai wala ma'aina yayin da shi al-musaddafu bihi ya zanto an bayyana shi karara a zahiri fi hadal majazi irin wannan majazi sun yi isti'aratan tasrihiyya domin an ambata al-musaddafu bihi a sarari ina fatan kun fahimci wannan sai ce marji'u idan ila al-anfulufi al-thalathatu al-akhira musamman zuwa ga misalai ukun karshe yanzu nan mun yi magana ne akan misalai ukun farko لتخرج الناس من الظلمات الى النور كلام على قبل من ليس البحر نحوه أظن بكما أما ترى ظفرا طلوا سوى ظفر تفاتحت فيه جود الهند والدمم نرجع إذا إلى الأمثلة الثلاثة الأخيرة ويكفي أن نوضح لك مثالا واحدا إذا من قوم مثالئكم كرسي مثال إيه كو يا إسا مفتوح مكة بسي سيري سيكو الدنيا أكنك وزن فهمتو سيرك an gane ko wa huwa qawl hajjaj fi tahdid maganar da hajjaj ne ke wajen wajen barazana yana razanar da mutanen iraki saboda mutane ne da aka yi su masu wahalar lamari duk saukin da aka tsani sai sun yi kuka da shi mutanen iraki ne suna hudu da juna suna jifar su ba abin da musu da su da kuma su to sai aka yi masa hajjaj bin yusuf an kai shi yau ya ɗanyi wani ɗan rawani ya rufe kansa haka ido ɗaya ya fito ya fi dama da goron mutum ne mummuna ya fito haka sai suka fi yayin wannan musakin da aka turo mana ana da ya na wannan sai mutum ne kuma ganin hudu ba ya yi ya ke nan suka zama duk suwar ko na biyu shi ne da ya hau hudu da cikin hudu da ne aka turo wannan maganar da yi inni da araru isan kada aina na ga waɗansu kawuna sun nuna وحال تطافها كما لوكتين ينكن كياي وإني لصاحبها من يمي ينكن بكينا bayan aka gada da hudubar sai da ya karkashe waɗansu da aka dawo juma'a ne zuwa gari ya kyau wannan ne wannan ne ai hajjajin mutum hajjajin mutum ɗan bala'i ne ai ba ƙaramin jarumi ba ne ba ya hudu na mai tari ne wanda kuma yake kan shi da tarihi inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hala qitafuha wa inni la sahibuha fa inna alladhi yushabu minhu abin da za a fahimta cikin wannan zance an yusbiha ru'usa bis samarat an yusabbiha ru'usa bis samarat wato yana son ya kamanta kawuna bis samarati da yayin itace fa aslul kalami aslul yadin su da yake inni la ara ru'usan kasamarati qad ayna'at kaga ru'us ya zama musabbah kasamarat ya zama al-musabbah bihi ثم هدف المشبه به سيأتي الشافع المشبه به فصار في ذلك يبنتو إني لأرى رؤوسا قد أينأت ألا تخيل أن الرؤوس قد تمثلت في سورة ثمار wato don ƙoƙarin surantawa a ƙwaƙwalwa cewa wato kayuna ɗin su ne suka rikide suka zanto kamar yayin ita ce wurin da musabbahi bihi al-mahzuz shi al-musabbahu bihi din da aka shafe shi ne as-samarat sai aka yi nuni ya zuwa gare shi bi shay'in min lawazihi da wani abu ne daga cikin sifofinsa ya zuwa aina as domin wannan aina as sifa ce ta yayin ita ce ba sifa ce ta kai da dan adam ba wannan sai nuna maka ce ba kan kai din da ake nufi ma'ana kamantawa ne akwai tasbihi amma an shafe al-musabbahu bihi aka kawo al-musabbahu kadai ولما كان المشبه به في به في هذه الاستعارة مقتجبا أنا كذا المشبه به أدويتي سميت استعارة مكنية في أكثر وأن سنة استعارة مكنية أتنقل لكم استعارة تشريحية تقول على المشبه به أن أنبسوشي أنا كذا المشبه به أدويتي إلى فتاة فهمتها ومثل ذلك يقال في إن تقينا الخطوبة هكذا فدا وزن ولما قلت الإبل انتقينا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة وفي كلمة المجد في البيت الأخير هكذا فدا وزن المجد أوتي إذ أوتيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم القاعدة هذه قاعدة دي كما تتجاني الاستعارة من المجاز اللغوي wato ita al-istiara tana daga cikin majaz al-lughawi وهي تشبيه حدث أحد طرفين تشبيه لدى أكشاف يقول بشكل بنجلولنسا فعلاقتها المشابهة دائما كل كمن تكون بشكل استعارة إتسع المشابهة باع الجزئية كون أو باع وهي قسمان تاكة كشبه تصريحية أكي استعارة تصريحية وهي ما صرها فيها بلفظ مشبه به إتسع يدى أكفدي المشبه به أسرلي كمن تخرج الناس من الظلمات إلى النور da kuma makaniya isti'ara makaniya wa hiya ma hudita fiha al-mushabbahu bihi wa rumida lahu bi shay'in ma hudita fiha al-mushabbahu bihi wa rumida lahu bi shay'in min lawazim wato an tafi al-mushabbahu bihi ba a bayyana shi ba sai aka yi nuni zuwa gare shi da wani abu na siffofinsa inni da ara ru'usan kada aina'at yani inni da ara ru'usan kastamarati kada aina'at wa hana kifafuwa ina fata an fahimta to a cikin gaskiya yadda duk darasi yake kowane irin darasi a duniya duk yadda malami ya kai da fasaha duk yadda littafi ya fito fili da abu malami kuma ya kai matuƙa wajen bayani malamai sukan ce malami in ya yi ƙoƙari shi ne ya baka kashi talatin cikin ɗari na darasi saba'in kai da za ka fahimta a muzakara a gida ka tsaya tsayi a wurin da ba kowa babu karan mota babu hayaniya ko ba ka jin yunwa ko ba ka jin barci kai shi ka nutsu kana ɗauka kana fahimta ga exercise ɗinka da bayro wani lokacin ma ka rubuta misalin ka bi shi dalla dalla kana yi ka yi ka maimaita to duk lokacin da ka maimaita ta ɗaya in ka dawo ta biyu sai ka ka ɗaura ta farkon fahimta in ka dawo ta uku haka sau yadda ka maimaita sau yadda za ka ji ka ƙara fahimta ko bayan kayi wannan ka fahimta ka dandaka ko wani abokin ku shi ma ya zo gida ya ɓata hankalin dare kamar yadda ko kun sai ku haɗu da safe sai ku tattauna a cikin tattaunawar nan da kake sai ka ji ka ƙaru da shi ya ƙaru da kai sannan shi ilimi yana da wani abu idan mutum ya karanto su a gida ya yi nazari ya yi nazari idan bai faɗawa kowa shi ba baya zaunawa in ya faɗawa wani yana ƙara zama ne kana malamin da ke karantar da arba'un hadis a cikin makarantar islamiyya bai an kara ba da niyya ba zai ji ya haddace arba'un hadis ba da yi niyya ba fa duk da cewa ka zauna malama da duniya saboda me ne sa ya yake so ne ne sa wanda yake a kwana ta ya haddace shi inda zai sa da salihin ba zai haddace shi inda zai sa musu bulugul marad ba zai haddace shi saboda yawan mai nisa ba to shi sa wani da cikin malamai idan ya ji ɗauko ilimin hadisi ya zo gida da sanda ya faɗa sai kira wata koyan gasa baiwa da gida ya ba san ma me take ba zai ce fituk sai ce da kun dubo da je majalisi ai an ce ga wani hadisi qala haddathna fulan qala haddathna fulan qala qala rasulullah ne ku goro hadisi ɗari ɗari biyu wani zai zai sai ya bata fahimta sai kada faɗa tana barci yace ni sai nake yi ya kara ba ruwa da ta fahimta ba ta fahimta bane da littafin da mutum wanda ita ya shafa lokacin da duk ka faɗa ba sai ƙara zama a cikin kanka to yana da kyau mutum yana son fahimta su bishi musamman kuma tun da gashi ana ɗauka a kasar wanda suka ɗauka a kasar ka zama su nufi su don mutum ya zo na biyu na biyu na biyu sauransu sabu Muhammad al-Amin Sarki yana ba da labari a cikin abin nan ɗinsa cewa wata rana ya je wurin malaminsa an karanta wani babi na mirafi a cikin muktasar hali shi ne da fahimta ba gamar bayanin da malamin yau abin da ya fahimta da ya wuce kaso kaɗan cikin ɗari ba goma ko ashirin ko na makamashin haka yana da yadda zuka shi ne bai gane ba kuma lallai bai gamsu ba sosai da wannan darasin na ranar me zai yi shi ya koma gida yana da yaro da yake masa hidima sai bayan ya ci abincin dare an yi sallar isha'i sai ce yaron ya kunna masa wuta ya samu gungunan wuta ya kunna ga ita ce a gefe wuta za ta mutu da kala wuta za ta mutu da shi kuma ɗauko littafi sai zai zauna yana ta muzakara yana ta muzakara ya yi ya maimaita ya yi ya maimaita ya yi darabi da kansa ya rubuta ya goge ya yi ya maimaita da an karba su da a salatu khairu minan nawm yace ana karasa a salatu khairu minan nawm shi kuma yana karasa fahimtar darasin gaba daya yake a cikin babukan muktasar ba babin da ya fahimta kuma irin wannan kaga da wurin malami ya fahimce malami ya baka mabudi duk malami na duniya duk fahimtarsa mabudi zai baka ya rige kai kai kokarin ka da kanka razan ka da himmar ka da kanka yawanci idan mun bi malami kaza malami kaza malama da ya sahara sai mu ɗauka cewa malaman da za su ɗauki ilimin tsira mana cikin kwalwa sai mutum ya zo sai mutum ya zo zuwa wajen malami idan yana da takassus ko ya fahimci madda yana da amfani abin da zai zo kai sai maka zango abin da in kai ne sai ka shekara kafin ka samu sai ka kira maka shi cikin wannan lokaci to amma ya zai kuma ya rike ba shi zai sa ka rike abin a gudunar ka wannan kuma aikin ka ne kwazon ka ne da himmar ka ne ita ce za ta taimaka maka wajen ka rike abu imam musulun da yake ba da labari wata rana ya je wani majalisi ya faɗi wani hadisi aka ce ba haka yake ba sai ya dawo gida yana nazari ya cika wani katon kwano da dabino ya ɗauki dabino ɗaya ya ci yana nazari ya ɗauki dabino ɗaya ya ci ya ce ya je dabinon ƙarfi na ci ana asalatu kuma ido na ya kai kan hadisi tun bayan isai tun bayan isai ya ci ya ɗauki dabino ɗaya ya ci yana dubawa ɗauki dabino ɗaya ya ci dabinon ƙarfi da ya ɗauko ana as-salatu khairu min an-nawm a masallaci idan ka kuma na cewa kan hadisin da ya zauna dan shi yake bincike sun da su to ya zo ya halda kan sai wannan galibi ba ba san wahala da kanmu a cikin harkar ilimi ba ma san wahala da kanmu abin da yake cikin ilimin wanda muke so shine bangaren daɗin bangaren daɗin shine a gamma a ce mun sani ko a ce mu malamai ne amma ɓangaren wahalar ba ma yadda da shi ne ɓangaren sadaukar da rai ɗin da kwazo da himma wannan dole sai ne sai mun tashi sai haikal ba yadda za a yi ku zama ɗaya tsakanin wanda ya kwana yana nazari da wanda ya kwana yana bari ba da yadda za a yi kuma kana ganin sa'an ka zai kere ka kana ji kana gani tare ku ka fara karatu da shi sai kere ka sai dai ka cikin tarihin baya ta yi tara aka samu na alo an baki yau zan tara aka samu da sauri yanzu ya barka a tasha yayin da yanzu ko tana zan tasha mota ta tsaye da kai a tasha ni ko ya riga ya riga ba sai dai kai tabbata ne tare muka tara mara ya tara aka samu na alo an baki yau zan tare muka fara ahalari tare muka fara isma ina gaban sa ma lokacin ni ina igiya ko da sala ko ba kake ciki ba ya ce da ya gama da kai sai da kuka tsaya kana sujudu shi kuma Allah ya masa muwafaqa a riga ya cika babu yanda za a yi ku zama tsaya tsakanin wanda ya kwana yana yi ko ya ɗauki ko da awa hudu ne yana yi da yazo da wanda ya bar kusa da abin da ya dami kagayen Allah ya yi. Isa yadda Masari ke cewa a abisu saharana dija wa tabituhu nauman wa tarju ba'da zaka lihaqi yace sunna kana ido na bi kau ko kuma ka kwana kana barci a yawar da kuma ka ce za ka kama ni sai ƙarya ka ce ba za ka kama ni ba na riga na wuce ba sai ka so Allah shi mana gaban ka in to yanzu kuma ai sai ya wuce sai wannan ya wuce ba ni da wani ne da yanzu da muke wannan kuma idan ka dora yana ba an manta da wannan sai ka shiga cikin wani abin daban ka kyale a riƙe majazi don a fahimce shi duk a cikin darasi don mun kuma wannan azo a shiga a hankali a hankali tun da ga ga yana abin da muka shiga mai kuma muka koma baya muka yi wani abin daban na'am ina jin ka وين فأنت صد بند بنت صلى أنا مغنى أنا مريم بقى نوكو أنا مغنى أنا زكريا هذا بند بند ba wani alaƙa da juna sanada min fatiha yanzu ka zan yi wancan sana da hannun ta sauke to yanzu kan yi wancan da dangantaka tsakanin ne da ne na'am ba da bambanci da juna maganar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya da annabi zakariya ya ne da wasu rasul malaika amma tun da shine mai aikin zai iya cewa mun ce kaza malaiku musu zai su ce masa an ce Allah ya ce kaza ba wani bambanci tsakanin da juna na'am Ah. kar ku kuma kan tafiyar tafsiri sai ka bar ku sai ranar tafsiri kuma da aka yi ai ku bar mu gama tukuna ai shi yanzu ya sambace mu ne sai na ɗauka an yi na kawo misali da ke na wajen fana da suna mulaka su sai kawo shi ka ga ya shafi abin da na faɗa ke ai ba sai da ban sa wani sai ka bar mu gama da sauran tukuna na amma da bismillah Hey. daga makan na'am wato da dan fara muzakara sai mutum da gugu wata aka ce wai shawara kuma an sha maganin shawara an sha maganin shawara amma dai wato ina ga yusuf da ba hausa yake yi gulumi wajen magana shawara ko mu yi zama ba hausa abin da ke shawara da basar da shawara da zaki da mako ana musu kage da yawa kasar wata duk lagwancin nan adam sai ya dingula shi ga wancan don ya samu wa kansa uzuri ne ya sa da ya kaza ba abinda dan adam barci ɗaya ne daga cikin bukatu na dan adam bai sai ya barci ta waye ba amma yayi shi bisa da tsari sai likitoci sun ce Allah ya kalli cikin kowane 24 hours ka samu barci na awa takwas barci na awa takwas yayi yawa bincike ya nuna dukkan wanda ya samu barcin awa biyar zuwa shida a cikin kowane awa ashirin da hudu to ya samu wadataccen barci awa biyar zuwa shida in dai ka samu barci na awa shida to wannan kuma kana iya raba su tsakanin dare da rana lissafi za ta yi to amma mu yanzu zai zama wani lokacin yana fin mutum yana fin awa takwas zai barci da dare don karfe goma ko wani abu idan ya tashi kuma yana gama sallar asuba in ma an yi dogo sura haifin limamin shi shi sai su koma ya tashi barci in nan kasuwa ne ba zai tashi ba sai zan tara ko wajen goma sallar sauran su wallahi mutane na da ban mamaki wai da aka ga sunna ce za ta ta ga dogon sura karatun sallar asuba amma mutane suna jin haushin ka da Allah yake mutu ne ba ta faɗa ma gaban idona ni kuma sai yi banza da shi yasa yawanci wani su muke sallah ta da shi amma in dai sun gini ne sai na ce Allahu akbar za su kawo alwala da gida ya san cewa zai samu raka a farko shi kuma sunna ce ta annabi ka ga doguwar a sallar asuba haka sunnar annabi take sallar almuhim da abin da yake so in ce a nan gurin wato idan mutum ya yi kokari ya kasafa lokacin su sai da a cikin kowane awa ashirin da hudu barcin da zai da wuce na awa shida ba duniyarsa to wannan ko shakka babu wato zai samu wadataccen lokaci wannan shi ne hukumar manzo Allah ke yin kailula don ya samu ranar lokaci da daddare kailula shi ne barci na bayan azhar ko da awa ɗaya mutum ya samu yakan taimaka masa da daddare idan mutum ya jadare da zai ta bayyana ba sosai don ya samu barci na awa ɗaya bayan azhar ko awa ɗaya da rabi ko na a makamantan haka akwai lokutan da ya kamata kai barci akwai lokutan da ya kamata kai barci sai da kuma wannan ya danganta ne da idan aikin mutum ko sana'arsa an fahimta ku barci na safe dai ka ba da wata fa'ida da lokaci ne mai albarka bai kamata mutum ya barci ba da lokaci ne da da manzo Allah ya al'umma ta addu'a ba sai mutum idan kai kai haramun ba Allah ya ma ta Allahumma barik li ummati fi bukuriha ya Allah ka yi al'umma ta albarka a sammakon su duk abin da ka yi da sassa ta ɗin da duk da su da cewa a sa albarka a cikin saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum sallah su ba wannan lokaci ne da albarka da mutum ya ta karatu ko wani abu har zuwa lokacin da na rasa kudu idan na rasa kudu ka iya kwanta ta hudu kenan ka tashi kai na kula da ka biyu sai ka kwanta ku lokacin in ka ga dama ka tashi kana ya danganci ne sana'ar ka ko aikin ka kila ma'aikaci shi ne zai bukaci takwas yana ofis ko yana makamanta haka amma wanda ba ma'aikaci ba sana'ar kan su yake kila tara ma zai iya zuwa kila wani ma sai goma gwargwadon da ya tsara a kansa lokacin ka su yawanci ayyukan mu nan da aka zamu damar barcin bayan azhar sai yan kadan da su domin yanki duk da suka tafi da dawo sai bayan da ya so da magariba da ba abin da suke ka tsara yadda barcin da za ka yi tsakanin na daren da na safen da na bayan azabin in kana samun sa ya zanto dai awa biyar zuwa shida in ka saba su jikinka da wannan sabo ne shi kenan in kuma ka saba sai ka bar tun awa goma fato kuma dole sai ka yi hankalin ka bai kwanta dan ka riga ka saba kanka wannan tsarin bar tun awa goma ko awa takwas to kuma sai zama maka cuta a jikinka ma na sai ka yi shi za ka samu kwanciyar hankali amma ga dukkan mutumin da yake son yi karatu da daddare galibi ya fi daɗi idan mutum ya fara yin barci ne ya tashi don kafin dare ya dare kila akwai hayaniyar mutane da sauransu amma dare lokacin da ya dare gari shi karatu ya fi daɗi kuma ya fi shiga dai abin da kusa da kusa ka ji ka fi saurin haddace shi ko nuna shi a cikin zuciyar ka saboda wannan wannan dai shi ne yadda za ka kori barci shi ne tsara lokacin barcin ka dai idan ka saba kan ka shike nan eh alwala ya karanta maka tabi mutane haka ne don mutum mutum ya tashi da dare yana da muhimmanci idan za ka iya kwanta kamar karfe da buɗaɗɗen sallar isha'i tara ko tara rabi kafin goma zai zanto kayi barci zai taimaka maka ka ga sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku lokacin da uku za ta kayi karfe biyar kenan karfe hudu kenan ko biyar kenan a karfe uku kai kayi awa nan kenan biyar in ka fara barci goma wanda awa biyar ɗin nan a jure ba tare da yayin ke ba ana karamin barci ba ne ba kana tashi sai ka wanka wankan ka ɗan ne sai dawo maka da nishaɗinka da wanke baki da afiya shi da zaka yi duk sai dawo maka da nishaɗinka ka yi jinkirin da amma baka yi saka ido shi da wannan lokacin ka yi saka ido shi da ido ɗaya ko ido ɗaya da ido ko ido biyu sai ka kawo wani da ka zo ka gama sai ka ci gaba da karatun har asuba har bayan sallah asuba bayan sallah asuba rana ta dan hudu kuma ka kwanta barci kuma ka sake awa daya kaga awa shirin ta samu awa shirin ta samu amma yawanci lokutan mu ne sukan tafi ba tare da mun ji sun tafi ba cikin waɗansu abubuwan da amfanin su ba da yawa in ma ba su da tuta amfanin su ba da yawa yanzu dan kuka lura yadda kowa daga cikin mutu zai wa labarai muhimmanci ya ɗora duki zai wa karatunsa muhimmanci domin wanda ya sada yana kallon labaran NTA na Netflix News karfe tara zuwa goma sai ya zama masa kamar wani rufi ba sai ya kalla hankalin sai ya kwanta to to da wannan bane ba za ka samu wani zai kalli wannan sannan kuma da safe yana so ya Amurka yana so kuma ya ji BBC sannan ya an gama da sai ya ji da rediyo Najeriya da Kaduna zuwa bakwai da rabi babbar musibar kenan ana gama wannan kuma na so ya ji Jamus haka suka ga wajen awa biyu kuma abin da aka faɗa a kan sai an rubuta a kan abin da aka faɗa a kan sai an rubuta a kan gudu ba ta ce illa ne ka ji labarai ba yana da kyau mutum na ji labarai ko amma ya kasance komai ya yi shi da tsari kuma wanda bai ci lokacin ka da yawa ba idan ka samu tafiyoyi guda biyu ko uku duk za ka biyo wasu labaran ai wani kawo ne shi ba zai yi a ce ka ji komai ba a duniya ba sai kada to amma ka ji wanda ya fi muhimmanci kuma in labarai suna suke ta maka zango za ka ji kanun labarai wani lokaci da ka ji kanu din nan kasan me za a ce kuma wani lokaci idan ka iya dabara kamar idan kana sauraron amerika ana fara ya kuda duk da aka yi minti ashirin da biyar ana yi minti da ɗan ƙarshe a nan wurin ko mun mutar kanun labarai suke mai dabara wani ba ruwan da wancan sai an zo wani mutar kanun idan ya kace ko in yi kanu babu ruwansa da wannan kuma sai wani in ya za ko wani program suke sai ya kashe bayan minti goma sai ku buɗe wajen kan program amma idan kasance awa ɗayan nan gaba ɗayanta na wannan lokacin da albarka duka ta fara rediyo sannan bakwai kuma bakwai da rabi sannan kuma zuwa jamus har ka fita dukkan abi sannan kuma ka fita kan labarai ne zuwa kano ka ji wani wani mutum ya da yila gidan rediyo jigawa ka ji wasu shi duk gaba ɗaya sai hoto sun lokutan na labarai ne kai a rayuwarka kawai labarai kuma to kuzin hauki kana tsaki saboda duk labaran ba su da rijalu an kusa wani an dasa ban auri kaza an yi wa ciki an mutu a wuri kaza shi ke nan fara ina ga koyaya idan mutum ya sai sai ka ta'amuli da kafofin watsa labaru ya sai sai ka shi ta hanyar da za su zo zai fi sama da mutum ya zama to kowace tafiya shi ta yaji ba zai yi ba na'am idan barci ya kama su ba ba za ka fahimci karatun ba ba za mu ce idan barci ya zo maka da ka yi mukawama ka tsaya ka yi rubutun ba za ka iya wa'ai don bukata su ta jikinka to amma ya za ka yi ta yadda barcin ba zai rinka damun ka ba shine in ka tsara lokacin yin sa biyan za a zo yayi wannan gadi shi da da an tashi sun da isha'i ya tafi hira wajen abokanansa ana ta tafi da shi sai can wajen sha ɗaya ko sha ɗaya da rabi da dare sai zai gida ya shafa idrisi da ya zo ya ɗauko da kan da suka fai a gidan da wajen gidi kun ɗauki kana wuri a wajen misali ko balan musayi za ka zo ka buɗe misali da ta za ka yi nazari lokacin barci ya riga ya yi wani na wurar gwallo wani na wurar siyasa har wannan dare ne wani na tsibiri kawai ana tsibiri na mutane in dai har Allah ya taimake su da tsara lokacin ka to ka riga ka samu ansa a cikin matsaloli da dama na sanar rayuwarka amma duk wanda bai tsara lokacin sa ba to ba ya da amsar da dama daga cikin matsalolin rayuwarsa lokaci a doki yana da muhimmanci a cikin rayuwa kuma duk wanda yake da asiyaiya wajen abokanai wato tafidar katai wajen abokanai babu ne zani to ma yana da matsala mai yawan gaske ba ce ka dawa da mutane ba amma ka kasa su kafi uku akwai aboki na dabba da wanda ba ya san ka ka san shi ya san me kake ciki ka san gaji wannan dole sai an same su a rayuwa akwai kuma wanda idan an gamu za a gaisa inda a gamu ne ba ya tabbar wani ko shekara za a yi ba haɗu ba wanda zai ce ina wani amma da an haɗu kai kwana biyu wane ne wane ne wa a tafa a yi wane ne ta kare a nan kowa ya tafi sa amma idan ka zama abokanai a cikin ko talatin kowa kuna dab da dab kowa dab da dab kowa ya san cikin ka ka san cikin ka wallahi ka gama da matsala saurin aure na kawai ne zama musiba a kan ɗalibin za a yi aure za a mutu su kai kashi da uku kullum gaisuwa kullum ɗaurin aure kullum mutuwa kullum ba abin da za ka yi amma abubuwan suna da tsari don mutum ya tsara su sai ji daɗin abokanai suna da muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam in kun zan kai masu himma irin taka masu kaje irin taka kuma kun yi tarayya wajen hadar da manufa manufar ku iri ɗaya ce siyar da addini a gaba zama mutum na gaskiya da hindawa in dai kun taru a cikin hadar to ka samu hutu ne waya cikin rayuwarka daga sai shi kenan da yanzu ba na so in shiga wannan babu dan babu ne na akida kuma muna don da zuwa kan cikin tafsiri yanzu muna cikin suratul mu'minun da yanzu ne ubangiji za mu zo mu shiga cikin suratul nur nan da wadansu yan makonni a cikin da